الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ‘yan uwa masu daraja masu girma yana da hikima daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya fifita waɗansu lokuta biskan wasu lokuta da ya fifita wasu wurare biskan wasu wurare yanzu mun ɗauki dare goma na ƙarshen watan ramadan ba ɗaya suke da dukkan daruruka da muke gani a shekara ba in muka ɗauki goma na zilhijja farkon zilhijja kwanaki kenan ba ɗaya ba suke da sauran kwanaki haka in muka ɗauki watan ramadan ba ɗaya ke da sauran wata ba haka lokuta haka wurare in mun ɗauki garin muka ba ɗaya ke da sauran garuruwa ba in mun ɗauki masallatai ba ɗau suke da sauran wurare ba a habbul biqa ila Allah masajiduha annabi yace sam inda Allah ya so cikin wurare masallatai kaga ba ɗaya suke da gidajen ba wajen fifiko daraja a wajen Allah haka cikin mutane annabawa da manzanni ba ɗaya suke da sauran sauran gama garin mutane ba haka in mun ɗauki manzannin kan kansu cikin dukkan wanda Allah ya aiko ulul azmi na rusul ba ɗaya suke da sauran manzannin ba haka haka in mun ɗauka wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara Allah ubangije ce ubangijin ka ya manzan Allah sallallahu alaihi shike halitta kuma ya zaɓi abin da yake so dan haka Allah ya mamu wata goma sha biyu a wayin da Allah subhanahu wataala ce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah ya halitta mun wata goma sha biyu sai zaɓi watan ramadan me yasa dan waɗansu albarkoki da alkhairai da wanga wata yake zawa dan kuma rahama da jin kai ga wannan al'umma ta shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam al'ummar da rayuwarta ba ta jima a duniya experience da bi dinmu karama ce ba mu ji ba a sauran al'ummomi da ke ɗaruruwan shekaru da dubbannan shekaru mu ɗan al'umma ne masu zuwa a duniya su koma a wadda mun kyafta ido dai mun zo mun koma dan shekara 60 zuwa 70 a amaru ummati 60 ma bene 60 wa 70 annabi rahama ke ta sam shekarun al'umma ta shine tsakanin shekara 60 zuwa 70 yace kaɗan ma suke wuce wannan to don haka Allah mai rahama da jin kai ya samu ne ya zaɓa yadda dukkan al'umma mu ne kuma farkon shiga aljanna don haka Allah rabbul alamin sai ya fifita mamu wannan wata mai girma da daraja da ake ce ma wata ramadan daga cikin abin da ke nuna maka daraja shi da Allah ya zaɓe shi da cewa a cikin shi ne Allahu rabbus samawati wal ard ya sabkar da littafin da ya kowane littafi daraja da girma a wajen Allah shine alqur'ani mai girma Allahu akbar Allahu akbar a cikin wanga wata ne Allah mai daraja da girma ya saukar da littafin da ya kone littafi daraja da girma shine alquran shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ai wata ramadan wanda a cikin shi Allah saukar da alquran inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatul qadr da haka wannan ke nuna girman wannan wata daga cikin abin da ke nuna maka wata ne mai girma ka ji daɗi ka yi murna ka roki Allah nuna maka ka ganshi da cewa a cikin shi ne ne Allah ya wajabta mamu ɗaya daga cikin rukunoni guda biyar da addinin mu ya kahu kanshi shine azumta wannan wata annabi rahama yake cewa sallallahu buniyal islam ala khamsi an gina addinin musulunci bisa kan shika-shikai guda biyar daga ciki sai ce wa somi sha ramadan aw somi ramadan shine azumta wata ramadan haka daga cikin abin da ke nuna maka girman wata ramadan a cikin shi ne Allah subhanahu wataala yake gafara da jin kai ga bayan shi don haka manzon rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya azumci watan ramadan an gafarta mai zunuban shi haka da suka wuce haka duk wanda ya yi tsayuwar ramadan tarawihi kenan da kiyamun lail an gafarta mai zunuban shi har yanzu na uku ya ce kuma wanda ya raya daren lailatul qadar ya yi tsawar daren lailatul qadar shi ma an gafarta mai zunuban shi ba watan da ya samu wannan in ba wannan wata ba mai girma da daraja haka zalika annabin rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam salloli guda biyar da muke yi daya na biyu ya ce juma'a zuwa juma'a na uku ya ce ramadan zuwa ramadan sai ce kafaratun lima bai na hunna ana yaye mana kan kananan zunuban tsakaninsu in dai mun guji mayi mayan zunubai ba watan da ya samu wannan in ba wata ba in ba wata ramadan ba daga cikin girma wata ramadan yan uwa masu daraja masu albarka da cewa cikin shi ne allahu rabbus samawati wal ard yake ba da umarni a buɗe kohi guda takwas na aljanna a rihe kohi guda bakwai na mi na wuta kuma a wannan lokaci kuma ake tsarme kangarun shedannu wanda ke kai mu suna baro suna tunkada mu mu saba mu Allah subhanahu wataala a wanda annabi rahama ya ce sallallahu alaihi wasallam in watan ramadan ya shigo Allah zai ce a rihe a bude kohin aljanna a rihe kohin wuta kuma a daddarme kangarin shedannu wanda ke kai mu suna baro haka zalika daga cikin falala watan ramadan da ke nuna maka girman shi a cikin shi ne yan uwa masu daraja Allah yake dekre ai yake yake sawa da cewa duk dare na ramadan Allah yake yanta waɗansu bayi daga shiga wuta Allah samu daga ciki da an ce wata ramadan ya shiga Allah fara yanta bayi daga shiga wuta ya fara yanta har ƙarshen dare na ƙarshe na watan ramadan ba watan da ya samu wannan in ba watan ramadan ba daga cikin abin da ke nuna maka wannan wata ne mai girma a wanda annabi ya gaisa sam da cewa in watan ramadan ya shiga yunadi munadin mai kira zai kira mai yokowa zai yokowa zai ce ya bagi alkhairi ya kai wanda ke son aikata alkhairi aqbil to taho lokacin fa alkhairi ya zo wa ya bagi shar ya kai mai aikata sharri mai zunubi mai aikata sabo aqsir ba lokacin shi bane ka bari dan haka sai annabi ya ida cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah yana enta akwai bayi da Allah yake enta daga shiga wuta a wannan wata kuma kowane dare Allah yake haka jalla jalalu haka da zalika daga cikin abin da ke nuna maka girman wata ramadan a cikin shi ne wata ne na addu'a a wayan da Allah da kanshi ya gayi da ya koro ayoyin ramadan a cikin suratul baqara sai zo ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib a cikin duka ayoyi ne nami na watan azumi sai ce in bayina kuma sun tambaye ka saman kaina ni to fa inni qaribun kusan su nake ujibu da'wata da'iza da'ani ina karban addu'an me yin addu'a kaina in dai ya zamanto sun bi abin da nake so kuma sun bi hanyar da ya dace kenan dan haka malamai suka ce dan a nuna mu girman watan ramadan Allah da ya bayani cikin ayoyin wata na azumi sai ya kawo mu kuma mu addu'a dan haka annabi rahama ya tabbatar da haka yake cewa akwai mutane guda uku ba a mayar da addu'arsu ana karba addu'arsu na farko sai ya ce as-sa'imu hatta yaftar me yin azumi har lokacin da ya bude baki ashe tun daga asuba in mun dauki azumi har rana ta wada duk in mun yi addu'a karbabba ce Allahu akbar haka zalika sai ya ce ga mai balaguro na uku sai ya ce shugaba mai adalci uwan ga guda uku ba a mayar da addu'arsu ai in sun yi addu'a Allah yana karba subhanahu wata'ala haka zalika daga cikin abin da ke nuna maka girman wata ramadan da cewa wata ne na haƙuri don haka wata ne na haƙuri haƙurin kawo guda uku wanda suka tabbata ga musulmi a cikin shi ake haƙaƙa su haka daga cikin falalan wata ramadan wata ne in uwana na daren lailatul qadar ba wani wata da ya samu ta goma shi da adda daren lailatul qadar daren da ya kowane daraja wanda in ka raya shi da ibada za a baka hiye da lada ta wata dubu don haka a cikin wata ramadan ake samun wannan kan nan daga cikin abin da ke nuna ma darajar shi wata ne na kyautatawa na sadaka na ayyukan alkhairai wanda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya nuna mun haka dama shi mutum ne mai bada mutum ne mai taimako mutum ne mai tausai amma yayi kula yayi taimako yayi badawa cikin wata ramadan balantana goma na karshe balantana lokacin da jibril alaihi salam ya sabko daga sama su kai mudarasa karatun alkur'ani mai girma don haka wannan ke nuna maka girma wata ramadan haka zalika daga cikin falalashi a cikin shi ne allah ke rubanya ayyuka duk ko da yaushe muka yi ibada allah na ba mu lada amma da a ce wata ramadan ya shiga to rubanya mu lada ake duk abin da muka yi na karatun alkur'ani na zikiri na sadaka na nafiloli na duk abin da mutum za shi na ibada rubanya mashi ake ha wata ramadan ya wuce babu watan da ya samu wannan ta goma shi in ba wata ramadan ba to tunda haka zance yake yan uwa masu daraja yaya ya kamata musulmi ya tarbi wannan wata mai girma yaya ya kamata mu tarbi wannan bako da ke gaban mu gashi ya taho na farko muna tarban shi a wayan da annabi ya tarbe shi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shine na mu yi addu'a Allah ya nuna mamu wata dan yau muke misali in Allah ya kadarta a ce misali gobe to akwai waɗansu mu ba za su ganin goben ba da haka annabin rahmat sam ya kasance da an ce sha'aban ya shiga ko in ce rajab ya shiga ya fara addu'a Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'aban sai ce wa ballighna ramadan ya Allah subhanahu wa ta'ala annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ina roƙonka Allah ka sa albarka cikin watan sha'aban rajab da muke da na sha'aban kuma ka nuna mana watan ramadan haka sahabbai su ma suka rayu da sun yi watan azumi suka kare to sun fara addu'a wata shidda na Allah karɓa wannan azumi da kai suka yi wata shidda da ya saura sun fara addu'a kuma Allah maimaita musu watan ramadan dan sanin mahimmancin shi mu ma kullum mu yi ta addu'a yau zuwa lokuta da za a ce an ga wata mu yi ta roƙon Allah ya Allah ka nuna mana watan ramadan dan mi ba kowane Allah ke mai tofiki ba da wannan alkhairi Allah ka datar da mu da wannan alkhairi na biyu muna karɓar watan ramadan ta hanya ta biyu shine in Allah ya nuna mu shi to mu yi godiya ga Allah mu nuna mu Allah mun gode yana da kin siffa ta kamala ta imani ga mai imani ya zamanto in Allah ya bashi alkhairi ya yi godiya ga Allah don haka da Allah nuna mu wannan wata to mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala domin zaɓe ne taufiki ne daga Allah subhanahu wa ta'ala na ya datar da kai da watan da ya na wata daraja ya datar da kai da watan da ake rubanya ibadodi da sauran shi to kama Allah subhanahu wa ta'ala godiya Abdullahi dan Mas'ud yake cewa al-imanu nisfan imani kashi biyu ne yace nisfun shukur sai ce wa nisfun sabr ai imani abu biyu ke haduwa yayi shi kamala ta imani na bawa shine ya zamanto ko da yaushe mai godiya Allah Allah mai ni'ima ba ko ni'ima da ta kai Allah maka tawfiki da wata Ramadan na biyu sai yace kuma hakuri shine kashi na biyu abu na uku da zamu tarba wata Ramadan da shi yan uwa masu daraja shine mu wayi gari mu yi murna mu yi murna in Allah nuna mun wannan lokaci haka annabi yake murna yake yana bushara ga sahabbai sai ce ja'akum shahru ramadan kai sahabbai na watan azumi da ya shigo ja'akum shahrun mubar shahrun azumi wata mai albarka ya shigo muku dan haka mu ma da mun ganshi mu zamanto masu farha masu nuna jin daɗin mu dan mi dan an kawo Allah kamu lokacin da ya kowane lokaci albarka kan mu kasance cikin wanda suke rishin jin daɗi wanda ba su jin daɗi dan an ce wata ya zo zai hana su wasu abubuwa musan da babu ni'imar da ta kai na Allah nuna maka kwanakin Ramadan Allah ce mu kan nan daga ciki muna tarba wata Ramadan da niyya da azuma da cewa za mu raya shi kakaf gaba daya tun daren farko har daren karshe da ibada mu yi program tun yanzu yanda muke program din sayan abin sha sayan abin ji wannan ba komai bane abu ne mai kyau amma muhimmi program na ya za mu raya shi ta karatun alkur'ani ya zani in samke so biyu ko so uku ko he da haka ko ya zani misali in yawanta zikiri ya zani watan ramadan tun farkon shi har karshe in ga sadakar da zani taimakon da zani ya zani watan ramadan ya zo in yi aika alkhairi haka sahabbai suke to mu ma mu yi program tun yanzu ya za mu yi muraya shi kan mu yarda ya kubce mu yan uwa dan tana yiwa waɗansu mu ba za su ƙara ganin ramadan din ba a wayan da tabbas irin wannan lokuta da dab da shiga ramadan waɗansu ta yi ba su yi ramadan ɗin da ya wuce ba to mu ma tana yiwa muna daga cikin gungun wanda za su barin duniya ba su yi wata ramadan ba da haka tun yanzu mu sa azuma da cewa za mu raya shi da mi da bauta Allah subhanahu ta'ala bi idnillahi ta'ala haka zalika daga cikin abin da za mu raya ramadan da shi shine ko za mu tarban wata ramadan da shi shine mu yi azuma mu dauniya da za mu tuba fuskan dukkan zunuban da muke aikatawa duk abin da muka sani muna yi tsakaninmu da ubangiji Allah sani to tun yanzu yanzu nan kowanne mu ya tuba kowanne ya san kanshi duk abubuwan da muka san da muna yi Allah ya haramta shi to mu bari mu tuba ga Allah subhanahu wataala Allah da kanshi ya kira masu imani ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ce dukan mu tuba annabin rahama kuma ya nuna mana da cewa in dai muna tuba Allah na karba at-ta'ibu li dhanbi kama man la dhanba la duk wanda ya tuba ga zunubin shi da ya aikata a wanda bai taba aikata ba kenan duk abin da muke wanda bai da kyau mu tuba gabanin wannan wata mai girma da daraja ya shiga haka mu dau azuma ba za mu sake komawa ba bi iznillahi ta'ala kan nan daga cikin abubuwan da za mu tarban watan ramadan da shi shine ya yan uwa masu daraja mu buɗe sabuwar takarda tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala na tabbatar da tubanmu na riko da addininmu na riko da aƙidanmu na riko da tauhidinmu da cewa shi ɗaya muke so shi ɗaya muke bauta mawa ba mu shirka da shi shine abu na farko da za mu yi watan ramadan na mu tarbe shi na biyu kuma mu buɗe sabuwar takarda tsakaninmu da annabinmu sallallahu alaihi wasallam ba su kan yi mashi da'a da biyayya sallallahu alaihi wasallam ba su kan riko da sunnar shi a cikin zuciyarmu a cikin maganganoninmu a cikin rayuwarmu gaba daya na uku mu buɗe sabuwar takarda tsakaninmu da iyayenmu inda muna danne musu haƙoƙi mu tuba mu bari mu neme su yahe mana haka zalika da ɗiyanmu da matanmu irin wanda cikinmu masu zaluntar matansu da ɗiyansu mu bari mu neme su yahe mana haka zalika mu buɗe sabuwar fashi ko sabuwar takarda tsakaninmu da 'yan uwanmu na jini da 'yan uwanmu wanda muke na addini da saura kai har da makwabtanmu kai da mutane gaba ɗaya mu nemi yahiya tsakaninmu balantana wanda suke gaba tsakaninsu manzan rahama yake ja sam ra'atanin da alhamis ake daga ayyukanmu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya ɗauki mala'iku shaida da cewa ya yi gafara ga bayan shi wanda ba su shirka da Allah subhanahu wa ta'ala sai je sai dai wanda ba su koga maciji masu gaba tsakaninsu Allah sai ce ku maida musu mala'iku wanga guda biyu sai radda suka shirya kan nan ku maido mani ashe kaga asara ne a ce watan Ramadan ya shiga ba ka ba ga maciji da dan uwanka cewa ba ko shiri to mu tuba ɗan uwa mu tuba mu daina gaba tsakaninmu kan mu yi asara ba asara da ta kai a ce Ramadan ya shigo kana gaba da dan uwanka dan haka nake kira da babban murya ga kaina ga dukkan yan uwa da ke saurare duk wanda cikin mu ya san ba ya koga maciji dan uwan shi dan Allah ya neme shi yahiya dan mi kai ya je yayi wahala banza a wayi gari yayi ibada Allah bai karba ba dan mi dan saboda ya ce shi da wane sai ranar tashin kiyama shi da wane sai mahadi ya zo in mahadin ya zo kana ina ga lokacin mutum ya amince mu kanshi ya shiga wata jahannama bisa abin da bai kai kawo ba don mafiya gabar da muke da junanmu ta duniya ce ba ta addini ba to don haka mu tuba mu nemi yahiya don saboda mu buɗe sabuwar faji tsakaninmu da yan uwanmu annabin rahama yake cewa sarasam afdalun nasu cikin mutane kana so ka ga wanda ya daraja a wajen Allah sai ce anfa'uhum linnas shine wanda ya kula da mutane ya son mutane yake kyautata ma mutane to wannan shine a takaice yanda ya kamata mu tarbi wannan wata mai girma mai daraja ina roƙon Allah ubangiji ya yassare mu ya nuna nuna mana ni ma ina roƙon ku ku yahe mana ko da na muku su abubuwa balantana wajen hudu ba wani bi ana ja a yahe mana kowa yahe mana ni ma na yahe kowa Allah gafarta mu zunuban Allah mu cika da imani Allah ruwa mu asiri duniya da lahira Allah ubangiji muna roƙonka ka sa mu albarka cikin wannan wata da zai karewa na Sha'ban kuma ka nuna mu wata mai girma da daraja shine wata Ramadan Allah muna roƙonka ka yassare mu raya dukkan lokutan shi darurruka da ranarruka fuskan bauta gare ka ya ubangiji Allah ka samu cikin wanda za su ba Ramadan haƙƙin shi ka samu cikin bayan ka ya ubangijin mu wanda za ka yantawa dindindin shi ke nan da shiga wata jahannama da mu da iyayenmu da ɗiyanmu da matanmu da malamanmu da dukkan musulmai gaba ɗaya Allah muna roƙon ka samu rayuwar mu albarka ka samu ƴan kasuwar mu albarka ka sa manoman mu albarka Allah ka sa mu makiya mu albarka Allah ka sa mu funksiyonar din mu albarka ka sa mu elebu din mu albarka ɗiyan mu da ɗiyan musulmai Allah ka shaida su ka sa musu albarka ya Allah ka sa ƴaƴan mu su amfane mu duniya da lahira Allah ka shaida ɗiyan musulmai mazan su da matan su Allah muna roƙonka wanda ba su da arme Allah ka ba su maza da mata masu albarka matan da ba su da arme ka ba su maza masu albarka mazan da ba su da arme ka ba su mata masu albarka wanda sun yi arme har yanzu ba su da ƴaƴa Allah ka ba su tsaya masu albarka kan nan muna addu'a ga ƙasanmu Nijar Allah tsare mu ƙasanmu Allah bunƙasa ƙasanmu ya sa mata albarka shugabanninmu tun daga sama har ƙasa Allah ubangiji ka taimaka musu ga abin da zai zama to alkhairi gare mu alkhairi ga addininmu alkhairi ga ci gaban ƙasanmu sojawan da duk masu kula da security din ƙasanmu Allah ka tsare mu musu Allah ka taimaka musu ya ubangiji muna roƙonka Allah ka mu ƙarshen fitinoni da tashin hankali Allah ubangiji ka yi gafara ga iyayen da suka haihe mu da ƴan uwanmu da malamanmu da dukkan musulmi musulmai ya Allah ka ruwa mu asiri a duniya ka ruwa mu asiri ranar mutuwa ka ruwa mu asiri ranar wankan gawa rayuwar kabari da ke jira mu Allah ka sa mu ta cikin aminci in mun tashi Allah ka ba mu littafi mu a hannun dama Allah ka sa ibada mu ta rinjaye zunuban mu Allah ka sa mu cikin aljanna ba ta da hisabi da azaba ba ƴan uwa da ke bara addu'a Allah ka san su ka san bukatar kowa Allah ka biya mu kowa bukatar ta alkhairi subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka